بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi, 28 ga watan Rabi'in Thani, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da da ɗari talatin hudu, daidai da tara ga watan March, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن با من تابا من شي غدن غدن cikin raddi da malin ya ce zai yi ma wannan mutum wanda ya rubuta littafi domin ɓatanci ga addinin musulunci kuma malin ya bayyana mana cewa hatta sunan littafin ma to akwai matsaloli masu tarin yawa a ciki domin sunan littafin ya kira shi da sun mahata daitu wai sannan ne na shiryu to ya ce ya shiryu a kan me mala ya fara buga mana misali a karatun da ya gabata sannan kuma sai bayyana mana cewa hatta malaman da suka yi rubuce-rubuce a kan milal da sauran a maganganu na kawal na ahawa na al'asaibul ahawa'i irin su ibn hazmin a cikin almilal wa nihal wal ahawa'i wa nihal ɗin shi sun bayyana cewa babu taɓaɓɓu cikin waɗanda ake danganta su zuwa ga addini kamar 'yan shi'a Allah madaukin sarki ya kiyaye mu. To bayan da muka ji maganan Ibn al-Qayyim a Ibn Hazmin sai mala ya ce wa qala al-Baghdadi al-Imam al-Baghdadi a cikin littafin al-Farq bain al-Firaq a shafi na 235 yake cewa waƙalar muhakkikuna min ahalis sunna manyan malamai daga cikin malaman ahalis sunna suka ce innabna sauda shi ibn sauda wato abdullahi ɗan saba al-yahudi kana ala hawa dinil yahud ya kasance yana kan son zuciyar addinin yahudanci ne a asalin shi a farkon shi wa'ara da an yufsi da alal musulmi na dinahu sai nufi bari ya ɓata wa musulmi addininsu bi ta'awilatihi fi ali wa auladihi ya shigo da abubuwa iri-iri dangane da sayyidina ali da kuma 'ya'yan sayyidina alin لكي يعتقد فيه معتقد النصارى في عيسى عليه السلام manufan shi shine musulmi su koma su ƙudurce irin abin da kiristoci suka ƙudurce dangane da annabi isa ɗan maryam mun karanta wannan a baya a inda ya ƙoƙarin nuna ma mutane a wancan lokaci shi fa'alin nan ba ma wani bane allah ne kamar yadda kiristoci suke da ƙidan cewa ai sayyidina nabi isa Allah ne wasu kuma su ce isa dan Allah ne da sauran dai maganganu wanda suke faɗi wanda kowa yana sane da ɓacin magana da kuma irin haɗarin da ke cikin magana mala ya ce fantasaba ilar rafida as-saba'iyya hina wajadahum a'raqa ahlul ahwa'i fil kufur to sai danganta kanshi zuwa ga 'yan shi'a kuma ake danganta wannan shi'a da cewa saba'iyya yayin da ya same su a cikin musulunci sun fi kowa nisanta da kuma nutsa daga cikin waɗanda suke bin son zuciya da kafirci sai bi sai haɗa kai da su kun gano wannan da kyau ko domin za su fi ansan shi kai tsaye to shi kenan sai ya ci gaba da shigar da abubuwa na ɓanna da ɓatanci har wannan ɓanna da ɓatanci na shi ya kai irin yadda yake son shi wannan shi ne ɗanyen aikin da ya masu shi sa wannan suna kan addini ne wanda yake bataccen addini allah maɗaukin sarki ya samu dace waya ƙoli isfarayini yake cewa ba'a da an zakarar rafida bayan da ya zo ya bayani dangane da rafida wa ba'ada mu'taqadatihim da wani bangare na abubuwan da suka kudurci yace wale su fil hal ala shay'in min ad-din su a kowane yanayi yan shi'a ba akan addinin musulunci suke ba walaysa maqsuduhum min hazal kalam tahqiqul kalam fil imama kuma su fa maqsudin yan shi'a ko ba wasu na san a tabbatar da Ali shine imami ba wannan ba shine makasudinsu ba kun fahimci wannan su ba makasudinsu ko gayyace a ɓata ta kana fatan mun fahimci wannan da kyau yau da za a waye gari ahlus sunna duka si taron dangi su ce an tube Abubakar da Umar da Usman yanzu an nada Ali har yau ba za su bar bala'in ba wannan ba shine makasudinsu ba shi yasa in baka da kan gado ko to sai mutane sai su nuna maka makasudinka wannan ko a zubar da ruwan ciki kana zubarwa sai su ce to abin da suke so a fasa abin kana fasawa sai su ce to so suke a dawo da ruwan ciki kuma ya zauna a fasashen daga ran da suke dauko hayaniya kake biye musu ko komai ba za ka yi ba ko mun fahimci wannan idan dan hayaniya ya dauko hayaniya ko da za a zubar da jini kaka canza wannan cijiyon da ahlus sunna suka yi ma 'yan shi'a ko shi yasa ma wasu bala'o'in nasu ma har yanzu a wannan yankuna namu baka fara jin su ba za kuma ka ji mala ya fara bayyana maka ba makasudin su wai imama ba fa walakin maqasuduhum isqatu kulfati taklif shine duk wani abin da za a daura ma bawa a ce yana da kyau koyi kaza babu kyau ma'ana nauyace nauyace na shari'a wannan su suke son su kau da shi an amfusihim akan kawunansu kun fahimci wannan duk wani abin da zai zama a ce a yi ko a bari to so suke su kawar da wannan yi ko bari ɗin a kansu kwata-kwata su ce babu wani magana addini shi za suka ce alkur'ani na hannunwa mahadi to in babu kur'ani na hakika wato na shari'a za ka bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku abin da suke nufi kenan za mu zo a cikin bayani da malam zai kawo mana zaka ci wannan bayani ya yi shi a cikin littafin at-tafsir fi dini lilisfirayini shafi na 41 kakkumanta a cikin karatun alfarqu bainal firaq malamin da yake talikin littafin yana ishara zuwa ga wannan littafin to kun ji mai littafin shi sa dole ne musulmi in suna son su san addininsu kuma su raye cikin basira ko to waɗannan abubuwa gabaɗin sai sun haƙura sun tsaya sun san su in ba haka ba sai ka gama addini kana zaton cewa Allah kake bi sai ka gama kaf sai Allah maɗaukin sarki ya ce baka bi shi ba je ka nemo da wanda ka bi mala ya ce fa ayyu hudan filinti sabi ila ha'ula'in rafida kakkumanta fa mala yana mai da martani ne inda yake cewa shi yanzu shiga addinin shi'a da yi ne ya shirye ko to shine sai malai ya kawo maganan malamai guda uku kawai wanda suke magana akan cewa shi'a batattu ne to da ƙarshe sai ce wace irin shiriya ce a cikin bin waɗannan ɗan shi'a wa inna ma huwal kufur shi'a ba komi bane illa kafirci wa zandaka da zindiƙanci wal ilhad da wuce gona da iri allazi tasharrabadhum ko tasharrabadhu qulubuhum wanda suka gamsar da zuciyansu haka za su wa quluhum kuma hankalinsu ya bi akan wannan abin da yake na bata da tabewa ne wa amma hazal afak kaga an gama akan shi'a ko mun da ji hukuncin musulunci akai amma shi wannan makaryacin fa ziyadatan alantisabi lirrafida bayan dama can batacce ne kuma sai ya ƙara mataɓan ruwa ya danganta kanshi zuwa ga 'yan shi'a wa ilani wa ilanihi itinaqa aqidatihim alfasida ya sanar cewa shi din nan ya rungumi wannan muguwar aqida batacciya wa hasabahu dhamman kuma ka sa abin da yake zato wai shi ya bada haushi kun gano wannan da kyau ku ya bada haushi ne akan wannan wai in ka bata mu wani rai wai shi ma sai ce ya zama dan shi a dan ya bada haushi wai an yakuna rafidiyan ya so ya bakanta motsa rai ne wai kawai sai ce ya zama ɗan shi'a sai malin sai yake cafa inni to ni ɗinnan dai uridu huna min kalamihi zan kawo maganin shi Allah waje al-khusus ma yadullu ala zaifi madda'ahu wanda ke nuna taɓewan abin da yake da'awa min al-hidaya na cewa shi shiryayye ne kun fahimci wannan ba ce sun mahata daitu ba mala ya fara kawo mana ayoyi cewa da yawa ma kafirai ya ba wanda ya da shi batacce ne hasali ma da'awa suke cewa su shiryayyu ne sannan suna kira zuwa gama shirya na daga ciki fir'auna ya yi wannan da'awar kuma ce shi ne ma yake shiryarwa zuwa ga hanya ta kware shi ne sai mala ya ce musamman wannan maganin nashi da ya faɗi cewa ya shiri to mala ce zai bayyana lalacewa maganar wani gimasihi fil kufur da yadda kuma ya nutsa cikin kafirci walgawaya da taɓewa fa inni akhsha an yadhunnu dhannun mala ce ina tsoron kar wani mai zato ya zace annar rajula qad labitha alaihi cewa wannan mutumin lubbisa alaihi a waye gari ya ruɗa ka da yake cewa ya shaidu ban zaton wani mai zato zai zace haka wa ma arafa haqiqata ma alaihi alqaum domin shi wannan tijjanin cikakken takadari ne jahili ne kuma bai san haƙiƙanin abin da 'yan shi'a suke a kai ba wa illa in ku ya sani man tasaba lahum ba zai danganta kanshi zuwa gare su ba in ya san abin da suke a kai har abada a kusa ko a nesa ba zai gigiwan danganta kanshi zuwa gare su ba fa'ilaika ayyuhal ƙare ya kai mai karatu ga amfilatan min kalamihi misalai na maganganun shi tunabbi'uka an haƙiƙata halihi wanda zai maka bayanin haƙiƙan halin da ya kasance ba ya ce ya shiri ba to za a maka bayanin haƙiƙan halin sai ka gane shin shiryayye ne ko kobatacce ne kun fahimci wannan yanzu fa muna magana ne akan sunan littafin matukuna shine malam zai maka bayanin da gaske shiryayye ne ko kobatacce ne ya qulu anil qur'anil karim tijani as-samawi yana magana dangane da alqur'ani yace li'anna kitaballahi wahdahu la yakfi littafin Allah tsura bai ishi mutane ya zama littafin da za su shirye ba. Kun gano wannan da kyau ko? To, kar mu matsa ko ina mu ci birki a nan. Duk mutumin da bai yadda littafin Allah ya zama mai littafin shirya ba, wannan shiryayye ne ko ɓatacce ne, kuma ya ce sun mata daitu. Fakan, fakam min firkatin ta tajjubi kitabin la' ya ce da yawa an samu ƙungiyoyi da suke kafa hujja da littafin Allah wahiyar fi dalala amma kuma suna kan bata kama war da zalika an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ya ce kamar yadda aka roito daga annabi inda maƙala wai yayin da annabi ya ce kan min ƙari ilkulil ƙur'ani da yawa mai karatun alƙur'ani wal ƙur'ani ya la'anuhu ƙur'ani na la'antar shi tsakani da Allah wannan istishhadin ya zauna a wajen shi annabi fa yana bayani ne akan mutumin da zai kasance ya zo yana sallah kuma bacci na daukan shi ba shi bane annabi ya ce bari kar ya zo yana karatun kuma yana ba daidai ba yana la'antar kanshi amma jin da ya kawo ko kuma ya kasance kai makaryaci ne ka san ƙarya kake kuma ka zo kana cewa Allah ya tsine makaryata dawa kenan da kai kenan amma kaji yana cewa Qur'ani ba zai zama littafin shiriya ba domin ka runguma alkur'ani kadai kace ka shiri da shi to ƙarshen ta ma Qur'anin la'antan ka yake yi kaga yanzu yana kiran mutane ne su ba alkur'ani ko yana kora mutane daga alkur'ani fa kitabullahi samit yace kun ga littafin Allah kurmani eh mana shiru bai magana wa jammal au juhin kuma littafin Allah a daskare yake ba zai iya fuskantar da kai zuwa ko'ina ba wa fihil muhukam a cikin shi akwai abin da kana karanta za ka gane wal mutashabih akwai abin da kuma ba ka ganewa wala budda li fahmihi min ar-ruju' ila ar-rasikhina fil ilmi in kana son ka fahimci alqur'ani sai kaga kamar maganan gaskiya sai ka koma mu gwanaye a ilimi hasabat ta'abir gwargwadon fassara alqur'ani wanda suke ma alqur'ani wa ila ahlil baiti kuma sai ka koma mu ahlil baiti hasbat tafsiril nabawi in kana son ka gano tafsirin annabi mun gano wannan da kyau ko mahallin shahid dai ya ce alqur'ani ba littafin shari'a bane me littafin shari'a kun gano wannan da kyau ko ya faɗi wannan magana cikin littafin shi mai suna sun mata da shafi na 180 to yanzu wannan ya shiri ne ko ya bata shine malai ce za a bayyana maka lalacewan aƙidan da taɓewan shi ba a ko'ina ba a cikin littafin nashi فهل من يعتقد هذا الاعتقادات فهل يعتقد هذا الاعتقاد shin yanzu akwai musulmin da zai kudurce wannan magana fi kitabillah a cikin littafin Allah minal muhtadi daga cikin shiryayyu akwai am minad dallin al mukaththibin akwai wanda zai kudurce wannan aqida daga cikin batattu makaryata akwai kaman wa kaman tijjana as-samawi alladhina yukazzibuna bima akhbara Allahu anhu waɗanda suke ƙaryata abinda Allah ya bada labari dangane da alkur'ani fi sarihi kalamihi a inda Allah ya fito ƙarare bayani wasfan likitabihi yana mai siffanta littafin shi min annahu ja'alahu hudan Allah ya sanya alkur'ani ya zama shari'a ya haɗi lillati hiya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya kama fi qaulihi kama yanda ya zuwa fadin Allah da yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina kun ga wannan littafi na alqur'ani to babu tambaba da shakka a cikin shi shiriya ne ga waɗanda suke muttaqina ne su muttaqul alqur'ani shine littafin shirin su tambaya anan yanzu tijjani as-samawa yana daga cikin muttaqun so ya ce alqur'ani ba littafin shiriya bane kuna fahimtar wannan me yasa kuke ganin sufaye sun iya marabtan yan shiya a masallacin su saboda su ma sufaye suna da irin wannan magana a cikin littattafansu sawu ya faɗa yana cewa fa innal akhadha bi zawahiril kitabi was sunna sai ce min usulul kufuri ruko da zahirin alqur'ani da sunna ce wannan shine asali tushen kafirci kun ga wannan ne ku Allah ya kiyaye wa qawluhu da fadan Allah da yace inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga abin da yake shine daidai tsayayye ga abin da Allah yake so wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da yace wa ma anzalna alaykal kitab mu ba mu saukar maka da littafi ba illa litubayyana lahum alladhina ikhtalafu fihi sai kai bayani dalla dalla ga waɗanda suka saba daga cikin waɗanda aka saukar masu da alkur'anin kuma ka sani alkur'ani wahudan shiriya ne wa rahamatan jin kai ne da kaumin yu'minun ga mutane mumini yanzu shi tijani as-samawi da yake ba mumini bane alkur'ani ya zama mashi hudan alkur'ani ya zama mashi rahama to da yace sun mata daiti ilami ilal imani aw ilal kufuri wanda yace alkur'ani ba littafin shari'a bane wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da yace wa nazzalna alaykal kitab mun saukar maka da alkur'ani ce tibiyanan likulli shay'in ƙur'ani ya zo yana bayanin komi wa hudan alkur'ani kuma shirya ne wa rahmatan sannan jin ƙai ne wa bushira sannan bushara ne lil musulmi ga musulmi yanzu tijjani a samawi musulmi ne saboda ƙur'ani hudan wa rahmatan wa bushira lil muslimina ya ce ƙur'ani ba littafin shari'a ba ne jama'a mun fahimci wannan kaga wannan shine mai da martani cikin ruwan sanyi amma da hauma hauma ba wanda ya mai ƙarya ba wanda ya ci mutuncin shi ba wanda ya ce kaza a'a duk abin da yake ji ya ci gaba amma ga gaskiya za a fada mala ya ce ila ghairi zalika min al ayati fi hazal ma'ana akwai ayoyi waɗanda ba wannan ba masu ɗimbin yawa wanda suke ɗauke da irin wannan ma'ana ɗin. Wa'iza kana hazar rajulu, idan wannan mutumi a samawi ya sarrihu bi annal ƙor'ana la ya fi lihidayatul halki, ya fito ƙarara yana shelanta cewa alƙur'ani tsura ba zai isa ya shiryar da al'umma ba, fa haza akbaru dalilin ala dalalatihi. wannan shine dalili mafi girma da ke nuni akan batan shi wannan dalili ne babba da ke bayyana mana cewa shi batacce ne bal kufurhi wa ilhadihi yana nuna cewa kafiri ne kuma mulhidi ne shi litakdhibihi li sarihi alquran saboda ƙaryata abin da yazo ƙararar na alqur'ani qur'ani ya ce shi a karan kanshi shari'a ne rahama ne bushara ne ga musulmi haka ne to shi kuma ya ce ƙor'ani ba littafin shari'a ba ne ƙaryata wannan kaɗai ya fitar da shi musulunci mimma la ya sa'u jahaluhul awwam wanda ko jahili ai ba zai ce bai san alƙur'ani littafin shari'a ba ne ko jahili jahili putuk abu na faruwa me yake ɗaukowa alƙur'ani yake fara ɗaukowa ya marmaza ya tafi ina ko da mulki za a bada sai ce a rantse da alkur'ani ko ba ka suke ba Allah ya sa mu dace saboda sun sa alkur'ani littafi ne na shirya amma shi ya ce awa shi ne wani ce ko jahili ba zai ce ya jahilci wannan ba fa kaifa bi mai yadda e ilma to ina ga wanda yake da awon ilimi wata haƙiƙ kuma yake da awon shi ya kai martaba ma na tantance abubuwan da suke daidai da waɗanda ba daidai ba. Malin ya ce wa wajihun akhar wani fuskan ma ya dullo ala dalalihi ya dullo ala dalalihi wanda yake nuni a kan ɓatan shi har ila yau shi na cewa ya shiru amma kuma ga bayanai gamsassu da ke bayyana cewa ɓatacce ne wa huwa annallaha akhbara fi hazil ayat shine Allah ya bayyana cikin waɗannan ayoyi anna hazal qur'ana hudan cewa wannan alqur'ani shiriya ne lil muttaqina ga wanda suke muttaqun wal mu'minin shiriya ne ga mu'minai fa iza kana al muallif yara anna hadha al kitab la yakfi fil hidaya in yana ganin wannan littafin bai isa ya zama littafin shiriya ba wa huwa bi tabi'atil hal kuma a bisa yanayin shi yu'abbaru an halihi wa ma yajidu min nafsihi yake fitowa fili ya faɗi irin wannan maganganun da ya faɗa kuma yake ji a ran shi wannan abin daidai ne falyu'lam to ya san annallaha qala fi wasfi kitabi Allah ya siffanta littafin shi da cewa qul huwa lil amanu hudan kun gano wannan nake ku ka gaya masu shi alkur'ani ga muminai shirya ne wa shifa sannan waraka ne walladina la yu'minuna wanda ba su yadda da haka ga alkur'ani ba fi azanihim waqarun a kunninsu akwai wani irin waƙari wa huwa alaihim ama sannan kuma wannan ya haifan masu da makanta kula'ika yana dauna min makanin ba'idin waɗannan kamar an tafi nesa ne ana kiransu ba sa ji jama mun gano wannan da ke ku yanzu wannan yana tabbatar mana da ya ce sun mahata daitu ya an shi wannan suna koko za a ce baldalalta kun gano wannan da ke ku sunan kaɗai yanzu ake magana ba ma maganganun littafin ba sunan littafin jama kun ji in raddi za ka yi kaji daga yadda ake farawa sai ka ƙoshi ya kasance kai ma kana da tsarki a kan abin da kake ɗari bisa ɗari sannan ne za ka yi tinkarar mutane kana iya faɗin waɗannan maganin ka kwashe da daɗi amma dama kai ma ƙazami ne sai ka koma kana maganganu a kan mutane in zuga juyo maka ko to to sai ka rasa kuma yadda za ka yi ka so da dama in mutum ya samu kanshi a fage yana son ya sukwana fagen bai lura da cewa ba ana kallon shi an bar shi ne kawai sarari ya ƙara gudun doki yanzu da wannan malamin yana da abin da tijjani samawi zai faɗa a kan shi zai makali ta waɗannan maganganun shi sa ka ƙoƙari ka zama nagari kar ka zama kana da kashin da an waiwaye ka to kuma za a samu mishkila Allah ya samu dace wa qala azza wa jalla Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un mun saukar cikin alkur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatun kuma jin kai ne lilmu'mini ga muminai sai ce wa ma yazidu na illa khasara su azzalimai da suka zalunci kansu ba abin da alkur'ani ke kara mun sai hasara shi yanzu haushi yake ji qur'ani da su ba su yadda da shi ba alkur'ani da su suke ganin bai cika ba suna da zarge-zarge da yawa akan alkur'ani kuma a cewa sun ɗauke shi a matsayin littafin shiriya ai ba zai yiwu ba kun gano wannan da ke ku shi wala yazidu zalimi na illa khasara ba abin da ke ƙari ga kafirai sai hasara ina fatan mun gano wannan da kyau waya qulu ta'ala fi wasfil munafiqin haka Allah ya faɗi yana mai siffanta munafikai wa iza ma unzilat suratun Allah ya ce babu suran da za a saukar a yi bayani dalla-dalla, famin humman ya ƙulu ayyukum zadadu hazi imana, sai munafiki ya koma ya cato, waye gamsu da wannan bayanin da aka yi, shirme, sai ta ƙoƙari shi ba bai gamsu ba, amma ƙoƙari yake wane da wane ma kasi ne, kasu gamsu wannan ɗabi'an munafunci ne. Kun gano wannan da kyau ko? duk abin da yake kokarin bata zai kokarin ya hana wane ya hana wane ya hana wane ya hana wane wannan ɗabi'a ce ta munafinci muraratan ayyukum zadadu hazihi imana sai Allah ce fa ammal ladina amanu kaga masu imani fa zadadhum imanan duk abin da ya ji na alkur'ani wannan yana ƙara mai imani wa hum yastabshirun kuma za ka same suna ma junansu bishara ma'ana su gayyato mutane su jawo su su kawo cikin musulunci wa amman ladina fi qulubihim maradun amma wanda akwai ciwo a zuciyansu fa zadaduhum rijisan ila rijisihim wannan yana ƙara musu rijis dauda kan daudan su wa matuwahum kafirun kuma za su mutu suna kafirai jama'a mun gano wannan da ke ku yanzu kun ga duk waɗannan awoyin da tijjani assamawu ya san su jama wancan shirman da ya je ya kwasa ya je ya yi zai je ya yi ba zai je ya yi yin sunan littafin kaɗai bai iya ƙwatan kanshi a kai ba wa min khilali hazil ayat in kun duba cikin waɗannan ayoyi ma'adda'awal mu'allifi annal qur'ana la yakfi fi hidayatil khalqi ku ɗauko ku haɗa da maganin shi tijjani samawi da yake cewa wai alkur'ani bai isa ya zama abin da zai shiryar da jama'a kaɗai ba ya ta bayyana laka a yi halƙare to kai mai karatu abin zai bayyana maka halin rajili halin wannan mutumin gomin ayi fariƙaini huwa kuma wani biyun yake wanda alkur'ani yake shiryarwa ya zama bushara ya zama rahama gare su ko ko wanda Allah ya ce azzalume ne batattu ne tababbu a huwa min ahlil iman yana cikin mu'mine allazina zadahumul qur'anu imanan wa hudan wanda alkur'ani ke ƙara musu imani da shiriya an minal munafiqin ko yana daga cikin munafikai allazina zadahum rijisun ila rijisihim wa hum wa huwa alaihim ama wanda in an karanta alkur'ani sai rijis ya ƙara kan rijisun su kuma ya zama makanta akan suna kallon shiriya ba za su bi ba to tijani as-samawi a ina yake kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan akan tabakan isa za ku zo malam bayan ya gama ragargaza wannan abin da ya buɗe littafin shi da shi to kuma za a zo a fara ɗauko maganin shi sala-sala a bi ta ku ji Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum